ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma godiya ga waɗanda suke sauraron mu a wannan kafa ta yada labarai ta bonfere tv da kuma rediyo kamar yadda 'yan uwa suka san duka ranar juma'a muna halarta wannan gidan tv da karfe tara zuwa goma kuma haka ne yau allah ba mu iko mu sami halartowa yau muna ainihin sha biyu ne ga watan biyu in sani hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da ashirin daidai satin da ya gabata da yawa wasu manto malaya muna bayani akan abin da shahi a tarjama yau kuma zai muna bayani akan abin da shahi a sadaqa muna fata Allah shi malaya jagoranci la ƙara fahimta da ikhlasi da kuma muwafaka na sadaqa malaya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سكلمه لسورارمه منا مكو تأدين المسلمين muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku ta wannan kafa ta yada labarai. Kamar yadda muka sani cewa dukan ran juma'a daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da darasi nasiha wa kawunan mu gaba ɗaya. A satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na at-tarjama a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna akan maudu'i na as-sadaqa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin maudu'in mu akwai matashiya guda biyu da za mu yi matashiya ta farko tana da alaka da rashe-rashe da muka yi matashiya ta biyu kuma tana da alaka da tamhidi na maudu'i da ya gabata na attarjama akwai wani mashhurin alramma ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta alkur'ani da ke jihar sokoto wanda ya yi hatsari a cikin jirgin ruwa allah ya masa rasuwa ɗaya ne daga cikin ɗalibai da suka ƙare ke jami'ar islamiyya bil madina munawwara a kulliyatul qur'an muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi to sannan kuma kamar yadda muka sani a nan Nijar wannan sati an yi rashin ɗaya daga cikin tsofaffin jagorori na ƙasa Tanja Mamadu wanda kowa ya san shi ba in ba 'yan shekarun nan na baya ba da suka ɓace bisa ga abin da ya shafi zancen siyasa to muna fatan Allah ya ji kan musulmi dama haka duniya take Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa amma yadda ita ke nan kamar abin da mutum ke ɗanɗanawa ami wato a harshensa an gane ko yana zuwa ya zama tumin babil isti'ara kamar yadda wadansu ke faɗa ko kuma sun tafi cewa a akan babil haqiqa ne domin ana ɗanɗanawa da dukkan gababe guda biyar waɗanda ɗan adam yake abu da su ala ayyati hal wannan wa'azi ne ga waɗanda sun ka shirya ma duniya sun yi soja sun yi aikin gwamnati sun yi mulkin sun yi komai suna da 'ya'ya suna da jikoki suna da mata suna da magoya baya amma dukkan wannan da lokaci yayi bai hana ba sun kace ga Allah subhanahu wataala aya ta kullu nafsin za'iqatul maut ta zo a wurare guda uku cikin alqur'ani mai girma a cikin suratu ali imran kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور sannan kuma ya zo a cikin suratul anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un sannan kuma ya zo a cikin ko in ce ta zo a cikin suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un to dama abinda duniya ta gada idan mutum ya mutu shikenan zaka ga rada duka masu adawa sun aji kayan yakin su waɗanda suke zaga za ka ga sun daina zagi illa kalilan za a samu waɗansu daga baya su ci gaba da zage-zagen su amma yanzu da yake ana cikin alhinin mutuwa yana da wahala ka sami wanda zai ci gaba da zage-zage to ɗabi'a ce ta duniya dama ita duniya wato abin da ke sa mutane su soka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi na Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi wanda yana cikin sunan Tirmidhi wani mutum ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja rajulun inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas wani mutum ne tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka nuna min wani aiki wanda zan yi wanda Allah zai so ni kuma mutane su so ni sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi izhad fi dunya yuhibbuka nas ka guji duniya to sai mutane su izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya sai Allah ya soka a nan akwai mas'ala guda biyu a gurguje na farko gudun duniya ba shi ke nuna ba kamar yadda suke nufin ba a can abinci ba a saka sutura a'a shine kai rayuwa mai sauki ko da zaka amfaru da abubuwa na duniya to ka amfaru da su cikin iyakokin shari'a kar su shagaltar da kai daga Allah shine abin da ake nufi da zuhudu ba zuhudu baka zamna ba ka samu sutura mai kyau ma'ana kullum an gani ka da ke tattar sutura kana da hali kana cin tuwo gaya wanda ba shi ne abin da ake nufi da zuhur ba wala tansa nasibaka min ad-dunya yace yuhibbuka Allah Allah zai so ka a tsarin larabci ana cewa yuhibbuka Allah amma da sai ce yuhibbuka Allah domin izhad fi'ili ne wanda yake wato fi'ilu talabi jawabuhu yana zuwa majzumun a larabci ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mulk yake cewa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر ارجع كما يرفئ لي أمرنا karrataini ganin ka karrataini so biyu amma ba ana nufin so biyu ba kamar mai tanan ba ana nufin so biyu din ake bukata ba akwai lokacin da shi adadin ba a hankalta mishi ba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum in ka neman musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba ba shi ke nuna yan an yi makafiri addu'a ba fiye da 70 Allah bai karba yanqalibe ilayka albasar kaga bai ce yanqalibu ba kamar yadda da yawa daga cikin dalibai zaka ji suna karatu sai su ce yanqalibu ilayka albasar anan sukuni ne yanqalibe kalkala ce za a yi da fata ina fata an fahimci ni duk da yake a larabci ya halatta ina fata an fahimci ni domin nan ya ce yuhibbuka ba wai hadisin an yi kuskure bane a'a a larabci jawabu talabi ina fata an fahimci ni ya halatta ya zamanto marfu'i ya halatta ya zamanto majzubi in ya zamanto majzumi an yi masa sukun kenan yana nufin jawabuhu ne in kuma an ka yi masa zamma yana nufin kamar abin nan kamar an yi ibtida'in magana ne wani yana yiwa ya ce to ai wannan hadisi ne an ka kawo kaza kaza kaza kaza a cikin alqur'ani ma akwai wannan ina fata an fahimce ni in ka diba cikin suratul suratul maryam kaf haya ayn sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني كو يرثني قراءة إنكم دكس متواترين إمام أبو عمرو ابن العلا البصري ده إمام الكسائي الكوفي سوسن كرنتا yarisni sai zamanto habli yarisni ka bani ya gare ni sauran jamhurul qurra sun karanta yarisuni ina fata an fahimci ni kidan ya halatta a yi masa jazma ya halatta kuma a abin da wannan alqur'ani ne kuma kira'o'in dukkan su akwai su tabbatattu ne wannan alqur'ani take nan kidan in mun ce yuhibbuka ya zo ne daga cikin auzu na lugatul arabiyya bal ma suna cewa in ya zo da jazma aslin si wato sharadi ne an ka shafi kenan yarisni kenan in tahabli yarisni sai an ka shahe wato wato asharta da kuma jumlar kinsa to yuhibbuka Allah Allah zai soka wazhad fi ma inda nas ka guji abin da ke wajen mutane ba ruwanka da harkokin su wannan ba shike nuna kuma a'a kanka kai ma mutane gaskiya ba wannan ba shike nuna cewa in kana da bukata ba ka nemi wani mutum wanda kake da bukata dan dan adam bai isa shi kanshi ba in kana da rashin lafiya kana bukatar likita na fata mu jirka a ce ka guji mutane a ce baka zuwa likita ba haka ake nufi ba an gane ko ko a ce a in kana da bukatar wani taimako a taimakon ya zama to kana da bukatar shi na farko kuma a ina ne zaka je ka neme shi ina fata an fahimci ni shin inda ake sauraron ka ne ko inda ba za a saurare ka ba wasu har fi ma inda nasu ka nisanci abin da ke wajen mutane ka daina tambaye su in dai ba larura ba kuma ko larura ta kama ka san a ina ne za ka yi tambaya yuhibbuka nas mutane za su so ka shi yasa Allah in ya so mutum qadiyya ce mai girma kamar yadda malamai suka faɗa akwai hadisi na wato abin nan Abu Hurairah na cikin Sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan Allah ya so mutum idza ahabba Allahu abdan in Allah ya so wani mutum to zai gaya wa Jibrilu ina son wani an gane ko to sai ya ce mai fa ahibba kai Jibrilu ka so shi idan Jibrilu ya so shi zai yi sanarwa Allah yana son wani sai mutanen sama gaba ɗaya mala'iku kenan ko halittun da ke rayuwa a sama su so shi sannan kuma wa yuta lahul qabul fil khalq ko fil ard za a sanya mishi kuma karɓa a wajen mutane mutane za su yarda da shi wannan ba shi ke nuna duk mutumin da kaga mutane suna so ba Allah yana son shi dan wani zai iya amfani da wannan dama a'a idan yana aiki na gari kuma an kaga yardan nan ta doki bata kauce ba ina fata an fahimce ni domin akwai lokacin da mutane za su so mutum akan ƙarya daga baya su gane ba mutumin kirki bane su wace dan kan wani ya ga mutane sun taru gare shi ta ai wannan ma alamun Allah yana son shi to dan haka dai yau da yawa waɗanda suke zagin tanja kaza kaza yanzu sun daina sun yi kaza a yanzu kuma ana cewa mutumin kirki ne da dama ai ɗabi'ar duniya kenan an gane ko in ka guji wato in ka guji duniya tun kana da rai ko ko ka mutu ka bar musu duniyar su to shikenan ka huta lahiya da su imamu shafi'i rahmatullahi alaihi wa rahimallahu al-jamil yana da wasu baituttuka da ya kan duniya yake cewa wa man yazuqi dunya fa inni ta'imtuha wasiqa alaina adbuha wa azabuha falam araha illa ghururan wa batilan kama laha fi dhahri al-falati fi dhahri al-falati sarabuha وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها yace wa man yuzqi dunya duk wanda ya dan duniya dan danawa dama na faɗa kinan al'amuran rayuwa ya jarrabe ta an gane ko wa man yuzqi dunya fa inni ta'imtuha to ni mutane su shida cewa na dan duniya wasiqa ilaina azbuha an jawo muna an kawo muna an gane ko azbuha tataccenta abu mai daɗi nata daga alma'ul azbu ne nan ba azabu ake nufi ba wa ma yastawi albahrani hadha azbun furatun an kawo muna ɗanɗanon ta mai daɗi wa azabuha da kuma azabarta mun ji daɗi dama duniya ta ginu yawmun laka wa yawmun alayka wata rana gare ka ka samu wata rana kuma a samu akan ka yake cewa falam araha illa ghururan wa batilan ita duniya ba kun wuce illa ghurur sai rayuwa ta rudi wa batil da kuma ƙarya an gane ko kamala ha fi zaharil falati sarabuha kama laha kamar yadda ya bayyana da haƙarami an gane ku laha ya bayyana laha ya ruhu fi zaharil falati a cikin daji ko kuma kunkurmin daji ko hili an an ce alfalah da ta'un karshe ta'ul marbuta alfalatu kenan an gane ko wato zaharil falah ana nufin ban in za mu fassara sai mu ce ban daji amma da hausa ba a ce ban daji sai a ce saman hako ko kuma abin da ya kama da haka ko kan fako to don haka zaharin falati sarabuha sarab shine wannan da ake kira ruwan wawa in ana zafi sosai zaka ga kamar saman kwalta an gane ko ko kuma cikin hili zaka kama akwai dan su ruwa kawalwal ne ya ji malaman zori amma mun ruwan wawa muke cewa lokacin da muna yara to sai yadda kake ganin su kana ganin kamar kamawa zaka yi babu inda zaka kamawa in dai baka nemi yarda Allah ba duniya baka kama komai ba duk abinda an ka mallaka din duk abinda an ka yi gashi ya kare ina fata an fahimci ni yace to ita duniya in kana son ka santa gata wa ma hiya ita duniya bata kasance ba illa jifatun face masai ko mushi jifa an gane ko da zabarmanci ana cewa jifa kaga ashe daga larabci da aka yi istinbatin wannan kalma ko aka yi isti'arakin ta aka dauko ta jifatun mustahilatun wato masai ko mushi wanda ya canza ya rubi mustahil nan abin da ya canza ne ba ana nuhin mustahil wani lokaci abin da baya yiwuwa ba da larabci wani lokaci an kace haza mustahil ana nuhin impossible ko impossible abin da ba zai yiwuwa ba amma da mustahilatu ana nufin ta canza akwai bahasi bai girma akan wannan kalma ta mustahil kalma ta istihala malamai suna da bincike kanta shin abu in ya canza hukuncin sa yana canzawa giya idan misali ta daina sawan maye abin nan ya fita ta halatta ko bata halatta ba shin dan adam lokacin da yake maniyi an yi sabani maniyi mai tsarki na ko bai da tsarki maniyi yana da tsarki to amma idan ya koma jini sun ma khalaqa nutfata alaqatan shin yana iya zamantowa najasa ko ko wannan jinin shi ba najasa bane tunda dan adam za a halitta da shi maganganu ne da dama waɗanda malamai suke tattaunawa akan su akwai wani ɗalibin ilimi ɗaya daga cikin malamai ya rubuta bahasi a majalla ta majma' fiqh al-islami na rabitatul alam al-islami majalisa ta malamai da ke garin makka an gane ko ta duniya wanda a majallar suna kawo bincike masu kyau yayi bincike akan wannan mas'ala din to wa mahiya ita duniya bata kasance ba illa jifatun face matsayi ne ko mushe mustahilatun wadda ta canza alaiha kilabun karnai suna nan dab da ita hammuhun najtizabuha abinda suke bukata su sha ko ba haka ba ya ce to fa in tajtanibha in kan nisanci wannan matsai din ko mushe din kunta silman li ahliha sai ka samu zaman lahiya in babu ruwanka da harkokin mutane na duniya baka neman matsayin su baka neman kuɗin su babu ruwanka da komai da harkokin su kai ne zaka kake yi sai ka samu zaman lahiya sai a ce wani mutumin kirki na wa in tajtazibha in ka ce ka ja sai ka ɗiba cikin mushen nan ko masai na za atka kilabuha za ka yi gangantu za ka yi rikici da waɗannan karnan da suke so su ci wannan abin shi yasa da kaga mutane suna yaban mutum ko dai ya mutu ko ya bano su hakokin su shi kenan take ce mutumin kirki na ai dan kwarai da ai kaza ai kaza ai kaza yau duk waɗanda suke gaba da tanja da waɗanda suke zagin tanja da waɗanda suke suka kuma ba tanja ɗaya bane kowa ma mafi yawanci haka ne na ba ta amince ni za a yi lokacin da kana raye za a zage ka za a ci mutuncinka amma da an daina ganin ka ka yi balaguro ko ko ka bar wuri ko ka mutu shi kenan kankuru kanku su da yara an huta sai a dawo a ce ai kai dan aljanna na aljanna firdausi ba Allah zai baka ba a taɓa mutum na gari irin ka ba amma lokacin da ake jayayya da kai kan duniya kuma ana iya sifanta ka da fir'auna ko a sifanta ka da shaytan ko diabul ko abin da ya kama da haka Allah ya mana mai kyau kuma Allah ya samu gaba lafiya to wannan nukta kenan kan abin da ya shafi wato qadiyya ta farko nukta ta biyu sai abin da ya shafi qadiyya ta tarjama mun ɗauko bayani kan tarjama amma yanzu za mu yi bayani kan nukta uku sai mu shiga cikin maudu'in mu nukta ta farko shine mun kawo cewa ita tarjama wasila ce min wasa'il da'wa tana da wato amfani a cikin da'awa an gane ko kaga ana iya tarjama alqur'ani tarjama ta alqur'ani za a iya yi da baki kuma za a iya yi da ni shi yasa anan za mu bambanta mai tafsiri da mai tarjama mai tarjama shine mutumin da zai zo ya fassara maka kalmomin alkur'ani ɗaya bayan ɗaya irin abin da da yawa daga cikin mutane suke yi su suna tafsirin qur'ani sai kaji mutum ya ce wallazina kafaru waɗanda sun ka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karetar da ayoyin ulaika ashabun nar waɗanda su ne in mutahum fiya khaliduna suna masu dawama a cikin ta ya ayyuhallazina amanu wannan ba tafsiri bane sunan shi tarjama kalmomin alkur'ani ke fassarawa tafsiri yana da alaka da duk ilmin mukka da musulunci mai tafsiri sai ya san usulul tafsir sai ya san usulul hadith sai ya san usulul fiqh sai ya san asbabun nuzul sai ya san wato adatul qur'an karim sai ya san ulumul qur'an sai ya san hadisai an gane ko sai ya san fiqh sai ya san balaga ta alqur'ani ya san nahwu ya san sarf ya san yadda ake istinbati a cikin alqur'ani wannan shi ake kira tafsiri amma kawai fassara kalmomi wata uku a sarki qur'ani a koma sama ko a tumanyo da ta a gangaro a sarki ki a koma wannan tarjama ce ta ma'anil alfaz kuma inda babu manya manyan malamai to masu yin haka sun yi kokari ya kamata mu fahimci cewa ba wai bai da amfani bane ɗaya daga cikin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi tarjama ta ma'anonin Alƙur'ani da yaren Hausa amma da kalmomi na Turanci. Kwanakin nan ma kusa-kusa Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemu na Kano wanda shi ma yanzu ya fitar da tashi tarjama wadda ta fita Sheikh Abubakar Mahmud Gumi tsawo domin da Abubakar Gumi ina ganin kamar mujalladi guda ne kamar yadda ni sani wancan kuma ina ganin zai kai mujalladi hudu zuwa mujalladi biyar shidda ne ko to kaji ma shidda ne na ga an fara abin nan nashi amma cikin internet sun saka shi a pdf an gane ko shina nan sannan kuma abin nan akwai waɗanda kuma suka yi bincike kamar nazari a kai saboda ina ganin akwai profesa na tafsiri a wanda dan jihar Kano ne amma yanzu yana wata jami'a ina ganin iske ba a abin nan bane jigawa ne ina ganin jami'a ya duba ya yi nazari wanda ba za a yi abu ba ba tare da an ba manyan manyan malamai sun duba ba komi kasancewa ka babban malami ina fata an fahimci to tarjama dai kuma akwai ɗaya daga cikin wato manya-manyan malamai da muke da su a nan Nijar Dr. Burema Dauda lokacin da ya zama a Jami'ar Islamiyya a matsayin shi na wanda yake fahimtar yaren Faransanci sun ba shi dama yayi traduire ko traduction na Qur'ani an Faransai wanda shi ma akwai ta ina nan ganin ta don haka dai a takaice wannan hanya ce ita ma ta kira zuwa ga addinin Allah duk da yake muna kira zuwa ga masu kallon sauraron tarjama ko karatun tarjama kada su sa tsammanin ta ishe su game da ilimin addini domin wani lokacin akwai abubuwan da a tarjama za a yi kokari ne a kusanto maka da su akwai bayanai masu yawa da suke da alaka da aya waɗanda ba su sani ba ba shi isar ka zamanto malami ka ɗauki tarjama ka ce ba ka ce ka zan mallami wannan ba zai yiwuwa ba muna kira zuwa ga ɗalibai kuma yanzu in muka duba ana ta buɗa kafa gidajen rediyo da gidajen TV waɗanda suke tarjama littattafai na addinin musulunci ko da yaren Hausa ko kuma a tarjama littafi misali da yare wani yare na duniya don saboda a isar da sakon Allah subhanahu wataala da haka dai muhimmancin tarjama ya bayyana amin a fagen addini ta fage daban-daban sai kuma tarjama a fagen ilmummuka na duniya shi ma abu ne da yake mai kyau domin musulmi lokacin da suna da ƙarfinsu a zamanin daular abbasiyya harun rashid shi ya fara insha darul hikma darul hikma an gane gida ne wanda yake kamar bibliotek ce asalinta daga farko abu ja'far al-mansur ya sa an tarjama mishi littattafai waɗanda suke ba na musulmai ba kuma da ilimi na kamar likitanci da ilimi na handasa engineering kamar da suke cewa engineering yadda ake tsare-tsare duka aka masa tarjama to sai maktaba a gidansa bayan mutuwarsa da da Harun Rashid ya zo sai sa aka fitar da waɗannan littattafai daga gidan shugaban kasa aka yi maktaba da su ta amfanin mutane da dama aka sanya masa suna Darul Hikma kuma aka ci gaba da tarjama littattafai ana yin na larabcin ana mayar da su zuwa ga sauran yarurruka kuma ana ɗaukar na larabcin na turawan ana saka su to duk da yake aikin da sun kai wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa ma'amun shine ɗaya daga cikin abin da shine ya fara wannan yayi insha'in darul hikma ma'ana yayi wannan maktaba din amma zance mafi inganci haruna rashid shine yayi wannan duk da yake sun yi tarjama ilimin muka da dama kuma musulmi sun amfana da su to amma matsalar sun ɗauko ɗansu ilimin muka waɗanda kamar yanzu falsafa filozofi a wannan lokaci ne ta fara shiga a cikin ƙasashen musulmi da ilmin mantiq da ilmin kalam duk da yake malamai sun yi magana mai yawa waɗansu sun tafi cewa karatun ilmul mantiq ma abu ne wanda yake haramun da falsafa an gane ko sun haramtar da shi mutlaqan ina fata an fahimce ni imamu suyuti yana daga cikin su al-qawl mushriq fi tahrimi ilmul mantiq ya haramtar da su amma waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a yin karatun shi ba wai sharri bane zalla amma mutumin da yake da aqida ingantatta ya karanta shi don saboda ya maida ma ƙarya ƙaryarta ina fata ofici ne abu ne mai kyau misali kuma in muka duba akwai hadisi na Huzaifa wanda yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani mutane sun kasance suna tambayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato alkhairi amma ni sharri nake tambaye shi don ni sharri nake tsoron kada ya min sannan suna yin riwaya daga sayyidina Umar cewa ya ce ta'allamtu sharra la li sharri walakin li atawaqqihi an gane ko li atawaqqihu wa man la ya'rifu alkhaira min ash-sharr yaqa fihi ta'allamtu sharra na koyi sharri ba yana zuwa ya zama da badan koyon sharri a'a yayi kokarin sanin sharri an gane ko la li sharri ba dan in je in aikata wa mutane sharri ba walakin li atawaqqihi ai li atawaqqihu dan in samu kariya wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharr yaqa fihi duk wanda bai gane alkhairi ba da sharri wani lokacin zai fada cikin sharri domin in baka gane wani masoyin ka bane wani makin ka ne ta nan shi makin zai shigo ya cutar da kai ina fata an fahimce ni to sai suka kafa hujja da wannan sannan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yana da littafi Adabul Bahthi wal Munazara wanda ya kawo cewa da waɗannan abubuwan koyon su ga mutumin da yake da imani yana da akida ingantatta yana iya karanci wannan don saboda yi musu raddi da ƙaryar su ina fata an fahimce ni waɗansu kuma sun tafi cewa haramun ne a karatun su don mutum na iya bacewa mutum na iya kaza da dai sauransu dai mas'ala ce ta malamai wallahu ta'ala a'lam almuhimmu yin tarjama wani na iya cewa to ai abu ne wanda bid'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san shi ba wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni akwai hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zaid bin Sabit ɗaya daga cikin marubuta na alkur'ani kuma marubuta na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wasiƙunsa a lokacin da zai rubuta wata wasiƙa yake cewa hadisin yana cikin wato abin nan al-mustadrak na al-imam al-hakim sannan kuma yana cikin wato abin nan sunan at-tirmidhi wancan hadisi da muka kawo na Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yana cikin sunan Ibn Majah. Zaid bin Sabit yake cewa amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni bai faɗi abinda ya umurce shi ba yace fa ta'allamtu lahu kitabata yahud sai ni koya lahu dan shi ka gana ashe ba dan kai ne ba dan shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk kuri kitabata yahud kitaba nan rubutu da sanin yaren yahudawa ina fata an fahimce ni to yake ba da labari wa qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wallahi inni la amanu yahuda ala kitabi ni ba zan amince mai yahudawa ba akan mi akan rubutu na kaga a ce duk abin da akwai musulmi in dai zai iya to bai dace a amince makafiri akan sa ba sai dai illa ruya ta kama ina fata an fahimce ni an gane ko sai dai in lalura ta kama shikenan da ya umurce shi fata allamtuhu sai ni koya walam yamur rabi bai shuɗe gare ni ba illa nisfu shaharin rabin wata hatta hazaqtuhu har sai da ni kwari saboda abin manzo ne ya umurce ni kuma addini za a yi ma aiki Allah za a yi ma aiki shi ban tsaya wasa ba fa kuntu aktubu lahu idza kataba ina mishi rubutu idan ka taba idan yayi rubutu a'a idan ya nemi in yi rubutu don manzo Allah sallallahu alaihi baya rubutu in ka ji an ce ya rubuta a'a ya bada umarni ne an rubuta kamar shine ya rubuta wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun an gane ko baya rubutu in yace fa kuntu aktubu lahu idza kataba ba shi na nufin ba dan qur'ani ne kakka zo ka fado muna a'a idan ya bada umarnin ayi rubutu zan yi wa aqra'u lahu idza kutiba ilayhi ina karanta mishi idan mi idan aka wato ina karanta mishi idan aka yi masa rubutu wannan shine abin nufi kenan wannan musulunci ya yarda da shi imamul hakim a cikin karkashin wannan hadisi a cikin mustadrak nashi yake cewa wala a'rifu fi rukhsa li ta'allumi kitabati ahli kitab ghayr hadha al hadith ban sani ba a iya sani na kaga wanda yana da cikin ladabi na ilimi bari cewa abu kaza babu shi ba duk abin da baka sani bane ba ilimi bane na fata an fahimce ni kulli man yadda ifil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ka ce mu mutumin da yake tinkaho da ilimi in ji sha'ir arafta shay'an ka san abu daya wa ghabat anka ashiya'u abubuwa da dama baka san da su ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku ba cikin ilimi sai abu kadan dan haka kada ka zo kana tinkaho da ilimi kana cewa abu kaza babu shi babu shi babu shi a dan baka san shi ba sai ka ce bakin inda ilimi na walam aqif alaihi shi yasa kake ganin malamai ai musu fatawa ko cikin bahasi wanda ya san abin da yake yi sai ce lam aqif alaihi bi hadha laf ko lam aqif alaihi ban cin mishi ba ba shi ke nuna babu shi ba ina fata an fahimce ni dan haka ɗaliban ilimi ya kamata su san da wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani babban malami ne na hadisi duniya ta sallama mishi a zamanin sa amma da yazo Sheikh bin Baz akwai wani littafi da ya bashi wanda yake son ya yi tahqiqin shi a cikin mazhaba ta Hanabila hadisan da ke ciki har Sheikh Albani sun yamma sunan littafin Irwaul Khalil an gane ko to littafin yana da muhimmanci amma da yayi yayi bincike sauran abubuwa asar da suka zo sai ce lam aqif alaihi ban zo ba ɗaya daga cikin malaman hadisi na Saudiya At-Turaifi sai yayi littafi At-Tahjin abubuwan da Albani ya ce bai kai gare su ba to shi ga su ya kai gare su bincike ne na ilmi ina fata an fahimce ni to da haka yana da kyau mutane su rinka sanin abin da ake ce ma ilmi lam akif alai ko ban gane shi ba ko ban kai gare shi ba kuma yana yiwa akai gare shi ko wallahu a'lam ka huta amma ka ce kai komai sai ka bada amsa ha wa man wato wa man yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adri usibat maqatir wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wanda ke so a ga shi gaba kullun shi dai shi na a gaba shi na oga shi na gaba da umarni shi na mufti shi na karshe shi na kaza wa yakrahu la adri yana tsoron yace bai sani ba yana kyamata usibat maqatiluhu sha yace an samu makasashi sai ya mutu domin za a zo maka da tambayoyin da karshen sun fi karfin ka ka bada amsa ka halaka wallahu ta'ala alam Allah ya muna mai kyau to ala ayyati hal ita tarjama abu ce wanda musulmi sun aikata ta kuma hadisi gashi ya tabbata ingantacce ne malaman hadisi sun ingantar da shi wanda yake nuna cewa ya halatta a koyi yaren mi a koyi yaren su turawa kin da wanda suke cewa boko haram shi yaren ba shine adda matsala ba a'a abinda za a ɗebo na aqidun ko da larabci ka karanta filozofi kace babu Allah ka kafirta kuma ko da faransanci ka karanta filozofi kace babu Allah ka kafirta amma da larabci in kai wa'azi Allah zai baka lada da faransanci in kai da cananci da kowane yare kai Allah zai baka lada don wa'azi ne kai ka kira mutane ne zuwa ga alkhairi wani irin tunani ne wannan ake so a yada a cikin al'umma saboda waɗansu bukatoci to idan muka je a gaba sai mu je a qadiyya ta abin da ya shafi tarjama a matsayinta na aiki tarjama aiki ce ana amfani da ita kaga yanzu duk wata ƙasa a minister de affaires étrangères an gane ko foreigner affairs foreigner affairs suke cewa ina ganin kamar affaires étrangères parce que foreign yana nuhin étranger an gane ko affaires étrangères ana kawo masu yin tarjama matsayin aiki kaga ma za ta iya rage zaman banza a cikin al'umma kuma za ta taimaki ƙasa saboda akwai masu yi da baki akwai masu yin rubutu takarda a san cewa gwamnati ta samu ta hannu an san abin da aka samu hannu sannan kuma ana matsayin aiki ce a safaratul alamiya kamar ambasad na kasashen duniya an gane ko sannan kuma ana amfani da tarjama wajen mi wajen wuraren da za a buɗe wurin yin tarjama na mutum ya buɗe don yin mutane tarjama ko ta littattafai ko ta wani abu ko ta baki ana koyo a jami'o'i na duniya kaga a jami'atul azhar akwai wuri na kismu tarjama wanda za ka yi koyon tradiction ina fata an fahimce ni kuma ba wai a jami'atul azhar ba har ma a kasashen turai za ka iske akwai inda ake yin tarjama na yarurruka daban-daban yadda za ka koyon yadda za ka yi tarjama zuwa ga zaben wasu yare da kake bukata za akwai lokacin da ake ba mutum zaɓe ya zaɓi da yare kaza da yare kaza da yare kaza daga ciki akwai kuma wato aljam'iyyatul alamiya zaka iske duk wata babbar kungiya ta duniya inda ake taro irin su Nations Unies al-Umamul Muttahida da Union African da wane ne da wane ne zaka iske akwai inda ake amfani da tarjama domin za a hada mutane na duniya ne za a tattauna kan waɗansu mas'aloli masu tarjama za su koma gefe suna yi idan baka baka jin yaren da shi mutum yake magana sai ka rinka saurare ta hanyar wannan abin da ake saka a kunne ka saurara ka ji abin da ake faɗa sannan kuma misali a wuraren da mutanen duniya suke taruwa kamar yanzu irin wuraren por por da ake cima por za ka iske ana kawo kaya wanda suke kawo kayan tana yawa baki ne ba su jin yaren wurin dole sai an samu wanda zai musu tarjama da wannan yare ta nan da mutane mutane da dama suke samun abincin su to kuma ta nan da dama mutane suke samun cima kansu wutar jahannama domin za su yi tarjama da bata dace ba dan a ba su abin duniya in muka duba yanzu kamar kafafen yada labarai da duniya za ka iske labaran wani lokaci tarjama su ne ake yi to dole mai tarjama sai yayi hattara in su sun rubuta sharri ka tarjama da sharri ka jawo mu al'ummar ka bala'i waɗanda suke gidajen rediyo na duniya na fata an fahimce ni domin yaren da su yaren masu kasar ne ake rubuta shi to tana yiwa akwai abin da suke so a isar na sako wanda kai in ka isar da shi zai zama to sandiyar bala'i ga al'ummarka tarjama wani tiyatar ko wani abin da ya kama da haka duk dai a takaice dai hanya ce ta neman arziki kuma hanya ce ta neman wa mutum tashin hankali da musiba Allah ya muna mai kyau to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje na san dai lokaci ya tafi sai mu zo zuwa ga maudu'in mu maudu'in mu shine as-sadaqa an gane ko fa'ala kenan fa'ala wani lokaci na zuwa ne suna na aiki a cikin larabci an gane ko kamar na ƙaba abinda ake cewa na ƙaba shine kamar sandika kariya daga naqib ne shine shugaba walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 ashara naqiba sannan as-sahafa kaga yana nufin wato aikin jarida an gane ko kuma lokaci na zuwa suna ba wai yana nufin aiki ba wato safaha wauta قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين متى كما يد متى النبي هود سكا يا مسا والعياذ بالله تو صداقة تنا نفهم أبو تكا شين سكرا أميتي شين سكرا friendship friend yana nufin abu dan uwa ko aboki ship yana nufin jirgin ruwa to amma a tsarin yaren english wani lokaci za a kawo ship saboda ana nufin alaƙa ta tafiya domin mutanen da suke cikin jirgin ruwa guda kidan tafiyar su guda ce ko ba haka ba bai yiwuwa a rabu an gane ko friendship an gane ko ana nufin abokantaka wannan abokantaka sadaka ta samo asali ne a cikin yaren larabci daga sadaka shine yayi gaskiya idza qala qawlan muwafiqan lil waqi' aw fa'ala fi'lan muwafiqan lil waqi' idan mutum ya faɗi magana wadda take ta dace da abin da yake shine hakikatan yake wato a zahiri koko ya aikata aiki wanda yake hakikatan shine a zahiri kenan ana yin ƙarya da baki kuma ana yin ƙarya cikin aiki mutumin da zai saka sutura mai tsada ya je don saboda a bashi wani abu kuma ya san bai da wannan abin an gane ko kaga alama ce ta yayi ƙarya da sutura ana ƙarya da mota a ari mota a je wajen fakare ko hira an gane ko ko zali suke cewa komi sannan kuma ana iya a sa babban riga da babban rawani a nuna an yi karatu alhali kuma ba malami bane ashe ƙarya ce yayi da mi da suturarsa ina fata an fahimce ni kuma ana yin magana wadda take ba ta gaskiya ba to shi yasa sadaqa yana nufin gaskiya daga nan aka ɗauko a sadaka domin idan mutum yana tare da mutum ma'ana kenan ya kamata ya masa gaskiya an cewa da aboki na ne to shi yasa daga baya kuma da sallah da ce ko kuma tun da ma an san wani zai ce abokin ne ba abokin bane sai a ce wani aboki na ne ko kuma wani aboki na ne na kud da kud wani aboki na ne na gaskiya wani abokin shi ne dan fara guda suke rabawa suna raba dan fara guda wai ma'ana komi karamcin abin da suka samu za su raba shi shi yasa aka sanya masa suna sadaka shi yasa aka sanya ma abin nan sadaki da mutum yake kai ma mace sadaq daga sadaka ne wa atun nisaa sadaqatihinna nihla saboda idan kace kana son mace in ba ka kawo sadaki ba ba a gaskata cewa kana son ta kuma ko ka kawo sadaki ba za a barka da ita ba sai an daura aure domin wannan iya kan sadaki ya bata yar mutane daga baya ya ce a shi ya fasa kuɗin ba ya bari ko ko ya bata ta da sunan ya kawo sadaki daga baya ya ci kuma a dawo masa da kuɗin sa kaga wannan zina ce a fakaice Allah ya gudu tsari sannan kuma shi yasa aka sanya ma sadaka suna sadaka abinda ake bayarwa an kace mata sadaka sadaka muke cewa ko ga kasi ne saboda mi saboda ita ke nuna mutum ya gaskata sakamakon da Allah zai bashi ranar tashin alkiyama inda yayi don Allah shi yasa Allah ya sai masa suna sadaka zakka ma Allah ya kira ta sadaka dan mi don wanda ke bayar da ita ya gaskata alƙawarin Allah duniya da lahira إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أغاريكو يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم a takaice dai waɗanda kalimomin duka in ka duba suna da alaƙa ne da hakikanin gaskiya al'amari kaga sadaki kuɗi ne ka bayar sun nuna a aikace kana son wannan matar sadaka ta nuna da gaske ne kana son Allah kuma ka yarda da alƙawarin Allah shi yasa kafiri ba zai baka kuɗi ba don Allah in ka ga ya baka akwai buƙatar da yake son ya cimma a duniya don bai yarda da akwai kiyama ba balle ya nemi sakamakon sa wajen Allah na fata an fahimce ni to haka abokantaka abokantakan nan a yanzu tana shiga wurare daban-daban kuma tana da hatsari don yana daga cikin dalilin da ya sama wanga maudu'in muka kokarin mu gabatar da shi yanzu abokantaka ta wuce aboki da zaka iske abokananka a garin ku ko a unguwar ku a yanzu ana abokantaka a duniya zamanin globalization mondialization salula ta hada ka da mutanen duniya to sai ka iske mutum yana da abokanai kafirai waɗanda bila adali waɗanda ba su sallah ba su salati ba su san abin mai sallah kuma duk abokanan shi a'a akwai bambanci tsakanin hulɗa wanda muna hulɗa da shi da wani aboki na ne ce ma kafiri abokinka ne kana ruguza addininka ne ce ma kafiri masoyinka ne kana ruguza addininka ne sannan kuma wannan maudu'in yana da alaka da tafiyar kasashen duniya na yau relation international zaka ji an ce kasan musulmi tana da abokiya kasa ta kafirai to kaga dole sai an dawo an bijibi wannan mas'ala din Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyi masu yawa cikin alqur'ani yayi hani da wannan alaka la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minnai labari ake maso amma matsayin wato hani ne na cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minnai su riƙi kafirai awliya'a masoya na fata an fahimci ni labari dai wato kissar zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an samu wadansu suna son su yi irin wannan bara bara bayyuwa ko dai ka bi Allah ko dai ka bi shaytan amma bayyuwa a bi Allah dan hada kuma da shaytan ayi ana bara ana karo kamar da suke cewa min dunil mu'minin ba tare da sun hada da mu'minai ba malamai suke cewa anan wannan min dunil mu'minin ba ana nufin ba ya halatta ka hada kafiri da musulmi kai soyayya da su an gane ko tunda ta ce min dunil mu'mini amma in kana son mu'min ne kana son kafirai kana iya hadawa ba haka ayat take nufi ba la mafhuma lahu an gane ko kenan nan wani abu ne yake faruwa ayat ta sabka dan yin bayanin shi an gane ko shi yasa malaman usulul fiqh suke cewa la mafhuma lahu wanda bayani ne mai yawa cikin karatu ba za mu samu damar yin shi ba anan ka je ka dibi al mafahim cikin littattafan usulul fiqh sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku rike al yahuda yahudawa wan nasara da nasaru kristoci awliya a masoya an gane ko nan kuma ba ana nufin ba yahudi ba dan yana matsayin shi na ba yahudi ba haka ake nufi ba a'a idan mutum yana akan addinin yahudanci ko o kuɗe uban kuɗe shi ake nufi nan ba jinsin yahudancin na ake zance ba domin in ba yahudi musulmi na ai dan uwanmu ne ina fata an fahimci wannan wannan tsara da kiristoci ba ana nufin da tsara ba wanda ke rayuwa a turai a'a faransai in musulmi na dan uwarka na musulmi innamal mu'minuna ikhwa ana nufin wanda yake a kan addinin kiristancin shi ne abin da ake zance kasan kullum irin daga ayoyin ana musu gurgun fassara don mi su kansu soyayya tsakankanin su ba a zuhum auliya ba sashen su masoya sashe ne duk lokacin da za a ruguza daula ta musulmi ko a ce amanar musulmi da kiristocin da yahudawan za su haɗe kansu amma kuma musulunci bai yadda da wannan ba kuma ba soyayya ce ta gaskiya ba don wato wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda yake bai yahudi aw nasara ko nasara ba wai da yahudawa da nasaru sun faɗi wannan magana bane ko kristoci akan addinin su guda ko aqidar su guda ko suna fatan ba kuma su ta kasance guda ba haka ake nufi ba wannan aya da yawa suna mata gurgo fassara a'a wa qalu sun ce lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan a wajen yahudawa ba wanda zai shiga aljanna sai bai hudi aw nasara su kuma kristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai krista hadin kan da suka yi dan azalunci mutane ne domin mi dalili wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab kaga yahudawa sun ce laysat wato laysat nasara ala shay ba akan komai suke ba na addini ba suna nufin ba akan komai suke ba domin suna bisa kasa suna da saman motar su a'a na addini ba wani abu suke akan shi ba yan wutan wa qalatin nasara su kuma kristoci sun ce lisatul yahudu ala shay ba akan komai suke ba shi yasa ba alaka ta cewa suna kaunar juna illa dai lokacin da suka samu wata bukata ta duniya za a ruguza wata kasa sai ka gansu sun zo sun hada sun zalunci mutane sun tafi abin su da haka Allah ya faɗi illolin da suke sawar kuma kada mu bi su Allah ya ce ha ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يا أيها الذين آمنوا يا كلكم إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم kada ku riki bitsana masoya asalin shi daga bitsana ne wato riga tana da bitar tana da bitsana ko sha'ar da bitsana bitsana shine abin da ke ciki na riga sha'ar kuma abin da ke waje wanda wani lokaci malaman zo da suna kiran shi mayafi an gane ko ko abin da yake waje ko kuma wato disar shine abin da yake wato bayyane abu waɗanda kuke koyewa da su kuna sirri min duni kuma waɗanda ba wai ba musulmi ba la ya'lunakum khabalan Allah ce ba su gajiyawa wajen yi muku banna da shirya muku sharri waddu ma anittum nan ma masdariya ce ai waddu anatakum suna fatan ku wahala ku shiga cikin bala'i qad badat al baghdha'u min afwahihim kyamar da suke yi muku ta bayyana a baki suna faɗar abubuwa kullum kafafen yaɗa labarai kana ci a zagi musulunci kai tsaye ko a zagi alkur'ani ko a zagi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye ko a fakaice ko a yi rubutu ko abin da ya kama da haka ko a zo a rubuta riga a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a dauko dan kamfe kilot wannan guntun wando a rubuta mishi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace wanda kake nema bayan wannan wa ma tukhfi suduruhum allati abinda zukatansu suke boyewa akbar shine mafi girma na daga abinda suke bayyana muku قد بينا لكم الآيات الله ce mun bayyana muku ayoyi in kuntum taqilun ha in kuna da hankali ma'ana ha in kuna da hankali irin na shafi'a ba hankali na girma da cin tuwo ba da wayewar duniya a cikin suratul hadid la'allakum taqiluni ba in kuntum taqilun ba dan mai hadda alquran ha antum ula'i tuhibbunahum ya ku waɗannan kuna son su wala yuhibbunakum ba ta kaunarku wa idza laqukum idan suka haɗu da ku qalu amanna za su ce mun yi imani ai duk mai bauta ba Allah da mai bauta ba komai kaka bauta ba indai Allah na aljanna zaka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda bai karbi addinin musulunci ba dan wuta ne ba zanta a ce kowa Allah yake bauta ba hanya ce ta bambanta kuma da za a haɗe wuri guda wannan ba hanya ba bambanta sai ba lalle hanyar ta bambanta amma wallahi ba a haɗe wuri guda an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli kun yi imani bil kitabi nan aljinsiya ce bil kutubi ake nufi kun yi imani da littattafai gaba daya su ku su yi imani da wani littafi ba yahuda ba su yarda da injila ba ina fata an fince ni su ko kiristoci ba su yarda da alqur'ani ba amma su yarda da taura dan ita ce tushen injila ina fata ana fahimta ka Allah subhanahu wataala ce kuku kun yi imani da tafai gaba daya kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw idan wa idza laqukum qalu amanna idan suka hadu da ku za su ce mun yi imani wa idza khalaw idan suka juya ko suka kebance addu alaikumul alamina min alghayth addu za su ciza an gane ko al alamila yatsun su nan wato dan dan yatsa min alghayb saboda kushi da bakin ciki da suka ci wadansu malamai suka ce suna yin haka tamna wasu suka ce a'a saboda tsananin kasan dama in mutum yana cikin kushi yana tamna yatsan shi dan an misalta maka halin da suke kul mutu bi ghaibikum kace ku mutu da bakin cikin ku an gane ko nan wato ba ana nufin kai kana iya kashe su ba in kace mutu an gane ko nan al'amru litahqir don kaskantawa ne ko kuma ma'anin da yake dauka an gane ko inna Allah alimun bi zati sudur daga cikin illolin da suka sa aka hada in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in tamsaskum hasana in abu na dagari dan kadan kuka samu tasu'uhum ya bakanta musu da rai wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha in mumuna ta same ku sai su yi jin dadi kaga wannan alkhairi sai Allah ce tamsaskum dan kadan in ya same ku wa in tusibkum sayyi'atun amma in musiba ce ta afko muku kaga ita musiba su suka ta afko muku amma alkhairi ko dan kadan ba ku samu ba ku samu sai ka bambanta kenan na farko masa ne na biyu asaba ne in tamsaskum wa in tusibkum a cikin suratu tawba sai Allah ya ce in tusibka annabi sallallahu alaihi wasallam in tusibka hasanatun tasuhum in tusibka in ta same ka an gane ko saboda na annabi ana magana jagora ne kina alkhairi ko ya same shi ko ya same al'umma shi sai a ce in tamassaka ba in in tamsaska in ta shafe ka wa in tusibka musibatu in ku musiba ta ab- ta abka baka shi ba a kawo masa ba don saboda duk abin da ya shafe shi ko ya shafe al'umma shi ya shafe shi ina fata an fahimce ni shine bambancin kamar yadda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam illolin suna da yawa waɗanda Allah ya faɗa amma soyayya su za ta yanke a nan duniya idan entare ya yanke soyayya su ta yanke idan kuma aka je kiyama soyayya ta yanke al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin masoyan juna suna kyamar juna in ji Allah a ranar tashin alkiyama in ba masu takawa ba da imani duk wanda kake kauna a nan duniya da kun haɗu kiyama in dai babu takawa Allah sai an yi baram baram sai an yi hand over sai an tsine ma juna istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin min an-nar da sauran ayoyin da sun ka faɗi yadda za su karkarawa Allah ya mana tsari to idan muka je gaba tun da illolin suna da yawa da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da yawa daga cikin waɗansu suke suna cewa ai musulunci bayanin alaƙa ba ta abotaka a'a mutum yana iya abokantaka da ɗan adam koko yana iya abokantaka da aljani koko mutum biyu suna iya mu'amala da guda ko jama'a tana iya abokantaka da ɗaya ko kuma a'a ƙasa tana iya yin alaƙa da ƙasa ko ta yi alaƙa da ƙasashe duka waɗanda abubuwa ba a cewa babu su ana abokantaka da shaidan wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shi da zaman to abokin shi qarin suna tafiya tare fa sa'a qarina shi yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin as-sahib da al-qarin shi al-qarin mutum yake tare da kai bai amfani ka sai dai cutar da kai as-sahib kuma shine yana nufin tana nufin yana tare da kai kuma yana iya amfanin ka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala hum minna yushabun ba za a iya abokantaka su ba abokantaka ta bada kariya amma qarin kawai na iya cutar da kai shi yasa Allah ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shaytan ne abokin shi to lalle tabbas ko yayin muna aboki ina fata an fahimta kullu kawanceceniya da shaytan aikin banza ne domin daga cikin ɗabi'o'in shaytan shine khazul mai yarbe ka inji malaman zauri ya gudu ya barka a nan duniya kuma ya gudu ya barka a lahira to me amfani wannan abokantaka ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أت- لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه ودا sun ce a nan duniya ne amma zance mafi inganci zancen kiyama ne zai ciza akan yadai hannayen shi ko kuma zai yi nadama yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila da dai na rike hanya ta gaskiya tare da manzo an gane ko ya waila tare ta ni kai tona lam attakhidh fulanan khalila bar riki wani ba wato ya zamanto abin nan abokina fulan yana ya dauka kowa laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani ya batar da ni daga adh-dhikr al-qur'ani shine al-qur'anu adh-dhikr anan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun an gane ko wa kana shaytanu lil insani khazula shi shaytan yana barin mutum ne khazul shaytanin mutum da shaytanin aljanni khazul zai barka haka yayi makuri shawaran ran da aka tayi yakin abin nan badar ya gudu ya bar su Allah ya ce wato wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wataala ya faɗi wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukansu na kafirci da shekantaka da kashe-kashen mutane da ƙarya da zalunci wasu sun ce ya bayyana cikin sura wani mutum da ake kira Suraq bin Malik wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas yace ba wanda yace rin jayuku kamar yadda mai islam yace duniya ba wanda yace rin jayuka wa inni jarul lakum yace kuma ni zan ba ku kariya falamma tara'atil fi'ata fi'atani lokacin da jama'a biyu suka ga juna akai gaba da gaba na kafa ala aqibihi sai kuma ta baya wa qala yace inni bari'un minkum ni wala bara da gare ku kaga ya kai su ya baro in ji malam Bahaushe inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah an ce ya ga malaiku suna sauka wai ce ina jin tsoron Allah ka ji ƙarya fa wai shi dace ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsanani azaba ne bar su cikin bala'i shi yasa Allah ya bada shi misalin shi ka masalin shaytani iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin yayi ce ce ce ukfur misali shi ne na Allah ke basuwa duk da yake sun kawo ta kissa wani malami da ya kafirce karshe yana malami daga baya ya kafirce har ya kafirta wannan kissa ce daga cikin Isra'iliya ta gaskiya bane misalin shi dai aka ci iz qala lil insani kufur yace kafirce falan ma kafar qala inni bari minka da ka kafirce ya barka nan duniya to yan ka ce lahira kuma haka ne Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ibrahim yake cewa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان الله شيطان ياتي fi'ili madina shi ko wani sai bai gane ba a'a nan kiyama ai bata tsayu ba shedan zai ce amma me yasa aka kawo shi mazi saboda babu wanda ya isa ya hana Allah ya aikata abin da yake so shedan ya ci kenan zai ci a kiyama shine ma'anar lamma qudiya al-amru lokacin da ta faru ta kare mai abuwa ta abu lokacin da an ka zartar da al'amari inna allaha wa'adakum wa'ad al-haq Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni ko na muku alƙawari fa akhlaftukum na saba muku can duniya kuma nan bayan za a yi ta ta kare wa ma kana liya alaikum min sultan banda wata hujja akan ku an gane ko illa an da autukun fastajabtum bi face wato na kira ku kun karba mini kenan in kana da imani shedan bai da iko akan ka innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma yana da sultan akan ka na hujjar ya kira ka amma bai da hujjar ya tilastar da kai ina fata mun shiga kaje wani wuri an ce shaytan shi na da sultan an gane ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan kenan yana da sultan akan illa man ittaba'aka min al-ghawi su gawi ne da sultan akan su sultan na kira ba na cikin tasuwa ba dan ya ce wa ma kana liya alaikum min sultanin dan mu fahimci ayoyi da kyau banda wata hujja akan ku illa an da'autukum fastajabtum li na kira ku kuka karba min fala talumuni wa lumu anfusakum kakku zarge ni ku zargi kawunan ku ma ana bi musrihikum ni ban kasance ba wanda zan taimake ku asalin as-surah shine kuwa dan a taimaka ku to ni ba zan ban kasance mai taimakon ku ba wa ma antum bi musrihi ku kuma ba kasance masu taimako na ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafirce da abinda kuka hada ni da shi da Allah kuka shirka da ni inna zalimin lahum azabun alim Allah ce azzalumai suna da azaba wato mai radadi lokaci ya fara matsowa ba za mu samu damar karasa wannan maudu'in ba sai dai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu yi matashiya da wannan maudu'i na abokantaka ka san ɗanka da waye ke abokantaka matarka da wata ke abokantaka ƙasa ta san da wace ƙasa ce kamata ta yi abokantaka ko ba haka ba abokantaka da nagari an gane ko abokantaka da shaidan in ya kasance aljani ne shin ya halatta in ya zamanto musulmi ne ku yi alaka da shi ko ko malamai sun yanke za a iya yi saboda wani lokacin za su iya kawo labari na gari kamar yadda wadansu suka tafi akan shi wadansu kuma saboda babu saddu dara'a a toshe kafa ta banna aka ce an hana gaba ɗai ba za a yi alaka da su ba da dai sauran ayoyi da kuma relation international yadda musulunci ya tsara ta da ayoyi na alkur'ani da kuma waɗansu baitutuka da malamai suka faɗa kuma don tarewa da wasu hadisai na munzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mala ayu addu'a الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده nan za mu rasa aya insha Allah sai kuma rana to da Allah kam da rai za mu zo mu dora insha Allah muna fata Allah subhanahu wataala abin da malai karanta da mu na aiki Allah ya ba mu iko na hannuwa kuma Allah ya ba mu iko hannuwa muna za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu biyo da addu'a insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله منا توسل da wannan ibada muna roƙonka zama lafiya a kasan mutane da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya muna roƙonka duk mai sai kama addinin musulunci ci gaba muna roƙon Allah ka taimaka mai wanda ke sai kama ci baya Allah muna roƙonka ka shirya da shi mai shirya in ba mai shirya bane Allah ka maida mai annisha kan shi Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka rai kafirci da kafirai Allah ka ji kawon da sun ka riga mu gidan gaskiya musulmi kenan tun zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yau ko kuma ta mai tazo Allah ka sa mu cika da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما آمين.
إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين